الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو laraba sha biyar ga watan sha'ban shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da hudu hijiriya wanda ya ne takwas ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya idan ba manta mun tsaya darasi na ɗari da arba'in da shida za mu tashi darasi na ɗari da arba'in da bakwai ma da yake kitabul qada kitab na goma sha bakwai shafi na ɗari shida da biyar cewa littafin da zai magana akan alqada'u alƙalan wani ce mashru'iyyatuhu shar'antuwar alƙalanci alqada'u mashru'un bil kitabi was sunnah shi alƙalanci shar'antacce ne a qur'ani da hadisi akwai shi ya zo a qur'ani ya zo a hadisi sannan kuma wa ijma'il umma da kuma ijma'i na malamai qala ta'ala kaga primary and secondary source of shari'a duka sun tabbata sai ce Allah madaukakin sarki ya ce wa an hukum bainahum bima anzalallah umarni ne cewa lallai kai hukunci a tsakanin mutane da abin da Allah ya saukar kaga alkitabu wa sunna kenan suratul maida qala ta'ala ya daud ya kai annabi daud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi hakika mun sanya ka ka zama khalifa a ban kasa wahkum bainan nasi bil haqqi kai hukunci a tsakanin mutane da cancanta da gaskiya wa an amru bin abin al-as an karbo daga amru dan as radiyallahu ta'ala an annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul amru dan as yace ya ji annabi kira da abin da Allah tabbata a gare shi yana cewa idan hakama al-hakimu idan mai hukunci yayi hukunci ba ta hada wajen yin hukuncin sai ijtihadi an gane ku wato yayi iya kokarin sa thumma asaba sannan wajen ijtihadin zai dace da didi walahu ajran yana da lada biyu lada biyu mai ake nufi yana da lada bangare biyu ba wai guda biyu ɗaya biyu ba yana da ladan ijtihadin da yi kuma yana da ladan dacewa kun fahimta yawwa kamar da aka ce wanda ya sallah shi kadai yana da lada wanda ya yi a cikin dabi yana da ladan mutum wato lada 27 ko wato akan mutum ɗaya ko da biyar ba wai ana dubin ana dubin an ba wanda ya sallah shi kadai lada goma to za a ninka wannan goma nan sau ashirin da biyar ko sau ashirin da bakwai shi ne abin da ake ne ba wai ɗaya kilo ake nufi ba nauyin abin da mai sallah ɗaya ya karɓa to za a ninka masa sau ashirin da bakwai ko da biyar wa ijma'al muslimuna ala mashru'iyyati al-qada musulmai gaba ɗaya sun yi ijma'i akan cewa alƙalanci wato ya tabbata a shari'a hukumuhu mun ji mashru'iyyatuhu yanzu hukuncin sa ba wa huwa fardu kifaya shi kuma fardu kifaya ne ne fardu kifaya idan qama bihi al-ba'du saqata anil baqi shi ne fardu kifaya in wani yayi to ya dauke wani amma fardu ainin kuwa kowa sai yayi kowa sai yayi shi ne fardu ainin wannan shi baya ko wani ya dauke wani daurin aure yanzu a gidan ku in mutum ɗaya ya je ya dauke wani daurin duka an fahimta da jau ko yawa to shine sai ce wa yajibu ala al-iman an yu'ayyana bil bilad wajibi ne ga jagora shugaba na gaba daya ya ayyana wani alƙali a cikin gari a ce gaba ɗaya gari kawai ana ta tafiya sakaka sai ce hasba hajatiha gwargwadon bukata zai iya yiwa kamar girman Kano kace alƙali ɗaya ne ka fitar da kasar alƙali ɗaya ne kaɗan a Kano ai sai ne a ce ko a lokal gamman ɗaya yanzu a Kano ka kai alƙali ɗaya ne kaɗan sai dai karaman lokal gamman wanda ba mutane sosai to saboda haka sai ce ko kuma ƙauyuka za a iya kaiwa ƙauye a zauna lafiya amma inda ake da yawa wata lokal gamman ɗin ba da tabuwa ta jihar yawa kai guda ɗaya kada sai ce man ya hukumu bainahum wanda zai hukunci tsakanin li anna nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hakama bainan nas domin annabi kira da annabi Allah tabbata gare shi yayin hukunci tsakanin mutane wa ba'atha aliyan ila yamani bil qada sannan ya aika sayyidina ali kun je da ake ba dalili ko ya aika sayyidina ali zuwa ga yaman dan yayi alƙalanci wannan hadisi ai kun san shi kowa hadisin wato da annabi ya tura sayyidina ali zuwa yaman hadisin muslim wa hakamal khulafa ar-rashidun sannan sai na abubakar umar usman ali duk sun yi hukunci wa wallahu alqada'a fil amsar sannan sun dora sun nada alƙalai a cikin garuruwa an gane ko sun nada alƙalai a garuruwa zami ne na almisr almisr kuma gari kenan fadluhu falalasa ana abdullahi bin mas'ud qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la hasada illa bi ithnatayn ba a yin hasada in ba ci abubuwa guda biyu ba shi za su malam suka ce wannan ba sunan da hasada ba sunan ta gibda gibda domin ita gibda ba zunubi a kanta hasada ku da zunubi annabi ya ce duk wanda yake hasada ga yadda take wa ladansa tana cinye wa aiki kamar da wuta take cinye mai kirari karmani ko to sai ce rajulun atahu Allahu malan mutum na farko da ya kamata kai wa gibda ka rika fatan ina ma kai ne ina ma ni ne anan ne yake gifta mutumin da Allah ya bashi wata dukiya fa sallatahu ala halakati bil haqq bil haqqi sannan Allah ya tsora shi wajen kashewa shine halakati wajen kashe dukiyar bil haqqi aka abin da yake na gaskiya ba dai jarholiya bane ba ke ne yake yi da dukiyarsa ba abin da Allah yake so shi yake yi wa rajulun atahu Allahu hikmatan da mutumin da Allah ya bashi hikima ya je nabi da hikima al ilmu eh ilimi an gane ko yawa man yuta al-hikmata faqad utiya khairan duk wanda Allah ya baki ilimi to ya baki alkhairi ne yawa wani gurin tana zuwa da ma'anar annabta amma anan yana da wani gurin tana zuwa da ma'anar sunna kamar yadda muke gani a cikin alqur'ani to wannan ana nufin ilimi to zai ce fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha yana hukunci da wannan hikimar da Allah ya baki kuma yana sanar da kaga yana hukunci da ilimin da Allah ya baki kuma yana sanarwa ilimi kawai Allah ya baka kai zaman ka da shi kai kanka baya ma tajiri da yawa je kana gwada aiki da shi inda da baka karantar kuma ai kaga da Imam Shafi ya zo bayani akan wal asr innal insana lazi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil sabr abubuwan da ya fita a karkashi abubuwa guda biyar ko hudu ai za ga akwai wannan cewa wato al'ilmu sannan akwai al'amalu ko sannan akwai adda'awatu ilayhi in za ku iya tuna kalmomi cewa kira zuwa gari shi ilimin to yana taimakawa wajen ilimi ya zauna kyan sai ce ne kadaruhu hatsarinsa kadar dama alkadar daga nan ba wuce samu hatsari eh an abi wa radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam kala annabi yace man ju'ila qadiyan bainan nas to duk wanda aka sanya shi ya zama alkali tsakanin mutane fa qad zubi bi ghairi tikin hakika an yanka shi ba tare da wuka ba me yasa saboda hadisin da zamu biya nan gaba kusan akwai yanka hissi akwai ma'anawi eh akwai hissar akwai ma'anar ma'anar shi ne wanda ba a gani shi ne a ce mutum ruwan dafa kansa shi ke an gama shi yanzu wanda suke ta tsini wanda suka ce yan majalisa da wanda suka ce gwamnoni da wani abu da waye wallahi yanka su aka yi amma ma'anar su ban sani ba ku gani kuke wato shi kenan sai a ta zuwa ana taya mutum murna awa malam in ya san bala'in da zai fada ku to ya san cewa yanka ba wuya aka amma ma'anar ba hissan ba wannan dalilin ya sa su imamu shafi ya karɓa gudun shugabanci gudun da suka irin imamu mazini mutum na ba ku misali zafin da yi wata suka a baya akwai daga cikin su wanda shi da ya ji labarin za a rasa shi alƙalancewa zai hauka haukan ƙarya ya ɗebo manyan riguna duk ya lura a kan sai nan da ɗarawani ba guda ɗaya ba ya samo dokin kara ya je koyi da gudu yana cewa jama'a kuma za gashi nan gashi nan zai bushe sai da yaji an nada wani ya je cire rigunan ya dawo harkar sa ya koma zoro ba da karatu amma da duk gari ya dauka ya mala ya hauka kaga ba da ma a bashi mai jagoran to zuwa ka take yi amma yanzu mu kamar yadda na gaya muku smuggling ake na bokai shigo da su ake yanzu na za ke gaya mu a fage akwai wani mahaukaci mai yawan zama gefen makamata abbatuwa wannan hururumar zaben da ake yanzu kawai aka tsince shi an kwakwule mai idanu an yanka shi za a yi tafi an kwakwule idanunsa duk biyu a zinnan a fage wani yake gaya mu to ka gani kamar yadda muka faɗa irin kuma cikin masallacin fage in wurin wannan lokacin ya zo a shekarun baya musamman irin lokacin siyasa duk akwai almajiran da suke kwana a ciki kusan kullum in wannan rurumar ta zo sai an samu mutum da an yan ɗauke shi ko an cire ma wani bangare na biyu sai da zahiri ya hana kwana gaba ɗaya jajira ba kwana wayannan abubuwan ne saboda ne kawai bukata ta duniya akan bukatar duniya wani ya yarda ko mutum ɗari za a yanko a ce man masu matsakaicin shekaru guda 25 waɗanda suke jin dada sun haura 40 25 yan 60 25 tsofaffi 25 ina gaya ba salo ne za a bayar kawai kuma su za a je a ɗebo boka ya ba da wannan salon kawai da a samu mulki Allah ya kiyaye mu to wannan shine to kaga sai yace duk wanda aka dora shi mukami yanka shi aka yi amma ba tare da wuka ba me yasa ga dalili wani abi burai da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana alqudatu salasa nau'o'in alƙalai guda uku ne ba ana nufin alƙalai uku bane domin sun fi uku sun fi ɗari ma ana nufin classes na categories na alƙalai gida uku ne to itnani fillah amma kashi biyu daga cikin su duk ɗan wuta ne wa wahidun fil janna ɗaya daga cikin su da aljanna ne rajulun alima al-haqqa fa qada bihi mutun na farko da aljanna shine wanda ya san gaskiya yayi aiki da ita fa huwa fil jannati wannan da aljanna ne kun san da mu muna yara ce bana ake turu a kasar gidan alkali ka ihu ka zuba tururuwan da ta mutu za ta tai wallahi kuma duk mun gamsu da wannan cewa mun yadda ni dai kan ban san sau nawa na ɗebo ƙasa na zuba turu ba ta tashi ba amma dai wannan saboda yadda ake gudun alƙalin an fahimta da kyau ko to zo da kun ji mutum na farko wa rajulun qadali naji ala jahli mutum na biyu shine wanda kaga wancan da aljanna an gaba da mutum na biyu shine wanda yayi wa mutane hukunci amma akan jahili fa huwa fil nar to wannan dan wuta ne wa rajulun jara da mutumin da jara ayi zalama sai zalimi bil hukmi wajen hukunci ba huwa bin nar shi ma dan wuta ne yana tare ba yana tare wanda za a zo kawai a kama mai laifi a je a ba shi kuɗi ya ce a je a sake shi a kama wani ko ba a yi ta to addu'a na to zama a je a sake shi a kama wani kawai da daddare a je a ajiye shi a ce shi ne shi wanda saboda an ba da kuɗi mai yawa an sake shi to shi ma wannan dan wuta ne to kun ji kace kace alƙalai in mutum zai alƙalanci sai san ina zai faɗo shi za a kodo ba Allah Allah ya masa rahama kawai saboda kaunar da take tsakanin mu sai kawai ya samu mun alƙalai kun san hanya ce malamin na ce masa alaji an gaya maka gaskiya gaskiya ba na so amma da kaje kai shawara na ce to tunda kaga kauna ce ta janyo haka sai na ji bayan kwana biyu wallahi kowa wata istikara da wala istikara zan yi alƙalin ai gaskiya alaji na istikara kuma na nemi shawarar magabata na abin nan sai ce gaskiya da ba akwai hatsari da kansa sai akwai hatsari haka kawai ana zaune kalau a duk yadda ka kai ka komo in baka yi wasa ba wasu sun burma ka ana samun wasu tsallake amma waganin barkar a fara wallahi dai kanci ya samu guda ɗaya yana ganin akwai kauna tsakanin mu bari ya bani shekara uku kenan da wani abu nace masa gaskiya ba na so haka ni ba ni ce ni ba boko ne ba addini na karanta ba yace duk wannan ba dalili bane eh na dawo muku to Allah ya baka kai din da karanta au to gurora ni da duk kuma ta yi bale addini ko banda ana zo na kalau a aini na san rauni na baka ji abin da annabi ya gaya a hudarwa cewa kada kada ka karbi shugabanci haka ya gaya wa kana da kudin gaskiyar ka saboda a zo a yi abu ba daidai ba kai shiru to shine masifar a nan take a yi abu ba daidai ba kai shiru ka kuma mai ina da wannan raunin da za a yi ba daidai ba ne shiru misali a gani saboda haka wannan shi ne to sai yace annayu an talabil qada hali abu sa neman alƙalanci mutum ya nema shugabanci ana abdurrahman bin samura qala قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن هذه yace annabi ya ce da ni ya ce da Abdurrahman bin Samura la tas'al al-imara kar ka sake ka nemi shugabanci ko san imara kashi biyu akwai imara hausa wato kubra akwai kubra kubra ita ce mutum ya zama khalifa gaba daya kubra kuma a baji kiyaman um gwamnati wa yawa kan duk wayannan mutaban shi ne kubra sai yace annabi yace karka roki shugabanci dawo ga yanzu har ko ba ke siya ko mutum ya je ya ce ko har mutane ka ga mutum 20 ne suka siya mutum ɗaya ne kawai ya tsallake fa innaka in tudidaha sai annabi yace idan aka baka shugabanci an mas'alatin lokacin da ka roka wakilta ilaiha sai a kyale ka ne tunda kai ka roka sai Allah ya kyale ya zare hannun sa ya baka wai da wani jaha an gairi matsala amma idan ta kura ba a kai ta dole ba tare da ka roƙa ba wa inda alaiha annabi ya ce sai a taimaka ba Allah sai ya taimake ka shiga lamarin ka ka gama lafiya lau an fahimta da kyau ko to kun ga wannan kenan mata ya tauji wa rajul da kaza yaushe ne yake zama wajibi mutum ya karbi jagoranci ya zama alƙali yaushe ne zai zama wajibi a ce dole mu zo mu ce ba wanda lokacin ka ne zai ce kai yaushe ne zai zama wajibin to قال الحافظ في الفتح الباري أما زانين ما فتا واتو إمام الحافظ ابن حجر يا فلا في فتح الباري مجلدين واتو شاء كشافي لتريد أربعين لجدا قال أبو علي الكرابي كرابيسي أبو علي الكرابيسي صاحب الشافعي wani babban mutum maboki imamu shafi'i ne ya faɗa a cikin kitabu adabul qaza wani tari da ake kiransa ladaban alƙalanci lahu nasa yace la alamu bainal ulama min man salafa ban taba samu ban sani ba tsakanin malamai jiho ga wanda suka shuɗe salafun salih khilafan wani sabani cewa anna haqqan nasi an yaqdiya bainal muslimin cewa mafi cancanta yayi hukunci wanda zai jagoranci alƙalanci a tsakanin musulmi shine wa man bana fadluhu wanda falalarsa ta fito fili shine bana ta bayyana wasirbuhu da gaskiyarsa kowa ya san mutum ne mai gaskiya kun ji sifa ta biyu wa ilmuhu da ilminsa cewa yana da ilimi ba wa iya wani tantin bane wa wara'uhu da kuma tsantseni mutum ne mai tsantseni wanda ba za a ta kai mar dogo dogon kaji ya karba ba manyan riguna ya karbe a sam akwai bawan Allah da na sani matansa hudu alkali ne ya justice ne ya rasu Allah ya ji kansa so wannan da ya san cewa yana wannan mataki sai yau matansa doka yace wallahi duk wanda ta saki aka mata wani abu ta karba ba ta auren ta saboda kun san wani lokacin aka kai ba za a karba ba sai abu ta gurin ƴaƴanka ko matanka a je a kinki ta nan sai da ya mutu wannan doka sai zauna lafiya saboda wannan hanyoyi da hanyoyin da za a bi wani bai taba baka komai ba amma da ka samu mukami zai fara zuwa ya kawo ma me yasa da baka baki ba wataƙila makocin ka ne yana kwana da yunwa ka hana shi komai amma yanzu saboda ya samu mukami zai a fara zuwa kai ne babban masoyi to shi ne illa to me ya faru kaga sai ya ce to qari'an li kitabillah sannan ya zamto mazanin littafin Allah ne yana karanta littafin Allah bai nesa da Qur'ani ba aliman bi aksari ahkami sannan bayan karatun wato masani ne da mafiya yawan hukunce hukunce ko ayatul akam guda nawa ne wasu mutane uku da wani abu ko gaba ɗaya ayatul akam akwai littafin sai tafsiru ayatul ahkam akwai na sabuni wayannan yana da kyau ɗalibin ilimi kana da zuwa library mujalladi biyu ne amma da sai din nan ya dade ni da dade ina amfani wato littafi ne da zaka dade baka samu littafin da zai kayatar da kai duk da cewa na kulli ma akwai ahkam din shi ma sai a kan mu amma dai wanda aka ɗebi iya ayoyin kawai zalla aka yi tafsirin sun ka ɗau wayannan za ka buri da tor sai mujalladi ne manzo ni ba na ganin zama yanzu aka to amma na san za a samu amma littafi ne mai kyau to ayoyi ne ɗari uku da wani abu in surorin kake so gaba ɗaya kaga wannan sabo cewa din bakara ali imran duk wayannan in za ka yi harka alƙalin sai ka san ma'anonin wayannan surorin misali ma'ida duk akwai tsaba a kan ku in ka tawo kasa kasa irin su hujurat da ire-iren su su tsala tahrim duk sai ka san wayannan sai ka san ma'anar ko da baka san qur'ani duka ba duk wayannan wayannan ku tawo diwan din nan sai ka san sannan sai ka da kasa ka san su hujurat su tsala su tahrim duk sai ka san ma'anar domin dai a da akamun ki su tsala an bayyana da kyau ko yawwa amma dai wannan littafin zai taimaka kuma musamman jin tayi idan ka dauki ayoyin da yake magana a kaina a kawun kaji yadda yake fadawa sau aya a ta bayani a kanta a kawo ma wato ra'ayoyin malamai a kai za ka more gaskiya ɗalibin ilimi na samu wannan zai ji daɗi sosai da sosai na taɓa ara wanda yake wani ko suna ji ko yana karanta shari'a ne a a aligar wani lokaci mujalladi ne raba shi da ya ji daɗin samun da ƙyar na karɓo a gona da ƙyar da ba ta ƙyada Allah don cewa duk wata tambaya za aka yi masa sai kamar a nan kwabo da kwabo komai shi ya rike to yana da kyau littafin gaskiya sosai yana da kyau to wannan shi ne to sai ya ce kaga aliman bi sunani bayan sanin wannan aliman bi sunani rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sannan ya zanto masani ne da sunnonin annabi alaihi salatu wassalam hafizan li asfariha sannan ya zanto ya haddace mabiya yawan na sunnonin mabiya yawa eh bare kuwa ba zai zanto bai san hadisi ba a wa kaza aqwalis sahaba haka nan maganganun sahabbai idan baka samu littafi shi ko mustaqili da ya magana kan aqwalis sahaba ba sai ka dauko littafin al-musannaf na Abdulrazak ko na Ibn Abi Shayba in zo kake in baka san lalaci kake so sosai wannan wanda ya gaba fitan ma da ingantacce abubuwa sai ka dauna Ibn Abi Shayba in kuma ba ta da kake so ka ji al-maqudar wal mutaraddiya duka to ka dauko na Abdulrazak wayannan da daban ka dauka duk wani maganganun sa bai ka gama su amma ba yanzu da aka shiga wannan wannan yanayin ku sai kai da gaske zaka ji ina ga yamma kaga dai wannan alwajin din mafi yawanci kowa da ya mallake shi hudu uku ba to yanzu kana za alwajin sai ka sa dubu shida bakwai goma ma za ka je da ita a haka abin da ya kaya shi kenan Allah to haka mujalladatin nan kuwa sai inda karfin ya kare haka ce wata wani bari da da bai ku dubu tara goma bai yanzu sai ka dubu tara dubu saba'in da lalade za ka biya sittin da biyar ko sittin wani wata mataba'ar ya danganta haka duk suka koma ai ba da rai ba dawa sai da dawa in babu dawa sai ka shiga dawa Allah ya kyauta to wannan dini to kaga da maganganun sahabbai aliman bil wifaq sannan ka zama masani bil wifaq da duk abubuwan da aka hada kai a ce abun mutafaqun alaihi Bukhari Muslim Jabiri ko kuma Jabiri Abu Hanifa Malik ai ba Ahmad bin Ahmad sun haɗa akan magana kaza a ce ka san wannan shine zai zauna ki ta maganganu ya ira mu jure yana kallon domin diya san abin da yake shi alƙalin alima bil wifal wanda ya san abin da aka haɗa kai wani khilaf da wanda aka yi sabani wa qawali fuqa al-tabi'in sannan ya san maganganun faqihai na cikin tabi'ai an gane ko mabiya wato sahabbai almajiran sahabbai yarifu sahiha min as-sahih zaka iya bambance ingantacce daga wanda bai inganta ba ina sahih mai lafiya daga mara lafiya wannan hadisin ba shi da lafiya ne yasa saboda bai inganta ba yattabi'u bin nawazil bin nawazil kitab yana bibiyar da tattaban da shi annawazil kun za in bakar abu zai yana da littafi sunan da fiqhun nawazil kun san abin da ake wai fiqhun fiqhun contemporary ike su ne annabazi contemporary ike mafi yawanci irin wayannan za ga ba ma ba ma yi magana sa littattafan baya ba yanzu kawai sun rage tumata kun fahimta ire iren wayannan abubuwan ai za ga su malaman zamani su suka yi rubuce rubuce a kai cikin wannan wajen da na jima mujalladi biyu na bakar abdullahi abu zaid ana zamun da yana da kyau matuƙa matuƙa jiwa za ka ɗauko duk hukunce hukunce abubuwa na zamani da ba a yi magana sa a baya ba da zai gaji ya tattaba to yana da kyau alƙali da su yana da wannan bi wayewa to sai yake ne fa in lam yajid fa sunan in bai samu ba to lalle zan to yana da sunan duk sunan din nan yan to ya gansu fa in lam yajid amila bi mattafaqa alaihi sahaba in bai samu ba to sai rika aiki da abin da sahabbai suka yi suka yi ittifaqi a kai kaga ya ga inda ya dogara cewa sabai sun haɗa a kan kaza wannan ba wai ana faɗin ya dace wa hukunci ne to ga abu inda ya kamata ya koma bai na talafu idan sabai suka yi sabani fa ma waje da hu a jiwa bil qur'ani thumma bi sunna sai duba a cikin maganganun sahabban waye ta tattafi kama da ta ne ta fi dacewa da qur'ani sannan sunna ko kuma wanda ya haɗa da biyu kitabu da sunna to kaga shi za a gabata akan wanda ya kasa ta dace da kitabu kadai ko yawa idan kuma ta dace da kitabu ne kawai ga kuma sunna kawai sai a dauki kitabu to wannan matakan an je sun ma bi fatwa a kaji sahabati amila bi amila bi sannan sai amfani da fatawar manya manyan sahabbai idan ya zanto ba a samu qur'ani da hadisi ba to maganganun sahabban ne jalla na ga muku wannan da gaban ku koma za ku gani maganganun sahabbai ne zalla imam malik imam abu sayyidina umar yana ganin kaza abu hurairah yana ganin kaza to maganganun sahabbai zalla yanzu a nan wa za mu gabatar sayyidina umar domin gaba yake da abu hurairah domin duk ba su da dalili na qur'ani da hadisi ne da shi wannan yana fi al-qur'an ar-rajidi abdu alaiha bin nawajib ko saboda haka ga muna dalili kenan a kyale to ga abu hurairah ga ga kuma abu sa'id al-khudri to kaga yanzu sahabbai ne zalla to shi ma sai a zo a duba ga waye ya fi ƙarfi sai a ɗauki nasa shi ke na'am ai adillar ce ta zo kogo da kogo ko kuma adillar ta bambanta amma kowa bai da qur'ani bai da hadisi eh idan ko dalili ya fito a fili to shi za mu yi amfani eh amma da fito a fili ba sai ya zamto cewa sahabban ne kawai sai a duba waye ya fi daraja sai a dawo a duba wata miliyan lokacin za a duba ga wannan fa sau biyu annabi yana cewa da aljanna ne sai mu dauka kana ga wannan tsafiri shikenan duk da wannan ce ba da ka ake kafa hujja da su ba to sai yace wa yakunu kathiran muzakarati ma ahli al-ilmi sannan tuba alƙali idan to yana yawan muzakara idan mu yi muzakara da Hausa eh yawan bita yawan bibiya ko kaga daga wato tunawa ne yawan tuna wato tuntun duniya ga abin da ya biya shine muzakara ya rika yawan bibiyar abin da ake ma a halin ilmi kaga ni da da ma abota ilimi wani lokacin ba za ka gane karatu ya zauna ba sai lokacin da aka gaba ka zo ka dauko matsalar ku tattauna to ai an ce kaza to ai saboda kaza ne kuna tattauna ta shikenan an gane to sai yake wal mujawarati lahu da yin jawara da duwan lokacin kafa alƙali ya yanke hukunci na so a ce justice yana da hukuncin da yake kudi idan mutum ya zo hukuncin ya rike sai ya ta tintubi na gaba ne kamar ji yanzu da ya ritaya wasu da yawa ba zai huta ba za a rika bibiyar ga wanda suke kai yanzu cewa da Allah hukunci kaza zai ce to duba kaza ke dan wani da wani shi zai ba shi hakke cewa duba kaza man sannan kuma shi ma ba zai zauna ba zai kuma duba ba yace sannan kuma kai amfani da dabara kaza wajen kaza haka ake yi ba a zama wani lokacin takanas ma zai zo gidansa domin shi yanzu yana da lokaci ya zauna ya gaya mace sun a tattauna ya ce man tambayoyi yadda ka san shi ne aka kawo karan sai ya ce man irin tambayoyin da yake tunani za a yi ba duk sai ya bujiro mata yana ƙara masa mai experience an fahimta da kyau to wannan shi ne to haka ba sa zama kawai akwai wannan to kaga sai ya ce ne ma a family tare da wato falala ya zanto mutum yana da fifiko wa wani da kuma tsantsini mutum ya zama mai tsantsini kana ga mutum kwaɗayayyen siya idan ka fito da wannan to shi kenan duk gashi nan za ka gani mutum zai je cinye filin mutane ko gida amma ya san cewa in ya je ba da kuɗi ba abin da za a bar ko ba ko ba ko ganin yanzu duk ma fi yawa yanzu za ga mutane mutum yana yawo a mota amma kawai kullum akan kuɗin jama'a yake kullum ba ma yake da riguna masu manya masu kyau amma ya san yadda zai duk inda fili yake duk inda kawo filin kai wata uku baka koma ba to a wuri zaka je ka tara an fara gini ya ya aka ya kai linta kuma ba abin da yana ne za a je domin duk an san shi ya da ba zai iya zuwa ya kai wannan alƙali kuɗi ya kai wannan kuɗi shi kenan kawai an san shi dawa da an ga ya ka kuɗi an san ya ɗebo rigima shi kenan za a karba kuma in ya zo za a ba shi hin cewa ga abin da ya gabata yi yi kaza kai kaza a ita da kai zai ka gaji kai da kai karar sai ka gaji daga nan shi kenan sai a koro karar ka daina zuwa ba kai ba lauya ba daga nan ba an ba wannan dama ba an ba da dama a ina an kai sharrin ofis ne masu nan za a yi ofis ba sharrin ofis ai za mu zo inda annabi ya ce la'anar lawon rabi wal murtai an gane ku sai ka ɗauko ɗan abin da ɗauko wannan abulan sai a zuwa mana abulan an gane wannan ko to shi ne zai ce na na na an gane ko to wannan shi ne sai ne kuma ma fadilin wa wara'i wa yakunu hafizan lil lisani kunji ya zanto mai kiyaye harshen din ba a ga alƙali ne yake zuru yawa din da aka zauna da kai za a ba su eh za ku ga to ake su zama wato ai za ku ga in kuka fara su ne wasu alƙalan za ku ga ɗariyun su kenan wani zai yarda ba zai fara hira da mutane ko ba ka bane saboda kan ba ka samu kofa ta inda za ka iya shigo mata wani abu cewa rigima ta ɗaya ɗauko ka zo ka shigo ta wurin sa kun fahimta da kyau ko to shi ne wa baɗan yi da ne ke yi cikin sa kun ga ai tun da misali da makwabcin da justice baya nan ai kun ga da yawa yan unguwar su sun sani sai da ya rita yanzu za ku ga yana sauraron mutane to ka ji ko to irin wannan tsarin haka ake zuwa alƙali ya zama har wasu akwai wanda muke tattauna da gefe har ma baki yake wani ya ga muna hirar da fere aka mi hirar kuma wasa da dariya wa har ma baki yake da yana nan ba zan faɗa ba yanzu dan baya nan ne kawai yi za ku ga na na faɗa a kan ka gaya ba yani an gane ko da wannan shi ne to wannan tsari ne da ake so alƙali ya ɗauka zai baka dama ba ga shi ba yanzu ya riga lafiya lau sai ka zauna lafiya wa badanihi ka kiyaye cikinka wa farji da kuma al'aura sai dai fahiman bi kalami al-khutu yanzu to bai fahimta ba ko shine fahiman aka kalmar take da kalamul kutun wato zantuttukan masu rigima duk wanda yazo za ku ga kawai su zauna ka taɓa zuwa dan Allah wani lokacin ka rika ni na zuwa gurin sarki wala kawai kallo kawai ka je ka rika zuwa kallo zaka sami experience ka ga yadda ake sauraro kawai a zuwa ma ido ka gama abin kawai lokaci kana kawai da hanya sai a ce ka kiyaye ba eh kiyaye za a yi ma wani cewa ka kiyaye za a baka dama da abin da kake so faɗi saboda haka duk zantuttukan ka in ka faɗa yana kiyaye da to ya kamata ya zanto kana fahimtar duk zantan kowa wanda aka kawo kara da wanda ya kawo kara ya kamata a kiyaye an gane ko na'am to shine yake cewa um duk malabun da an ya kuna aqilan wane mutum wajibi ne kuma da karfi alƙali ya rawato mi kace hankali eh aqilan ba nan ma ilal anil hawa bai karkace wa san zuciya san zuciya yayi nan ji kuma zai kauce maka shine ma ilal bai karkacewa ma'ilatun mumilat ru'utuhunna ka'azmi matul buqtil ma'ila bai karkacewa daga almailu ne فلا تميلوا كل الميل فتذروها المعلقة ثم قال زنيقي وهذا وانا وإن كنا نعلم أنه ليس على وجه الأرض أحد يجمع هذه الصفات هذا عدل yace waɗanda kuke gani duk da cewa mun san cewa babu wani abin kasa abin kasan nan da ya haɗa duka tukobin nan da muka faɗa domin mazuri kenan ka faɗi wannan sai annabawa sai ce walakin yajibu an yutlaba min ahli kulli zamani sai dai wajibi ne a nema daga wato ma abota kowanne zamani cewa akmaluhum mafi mafi cikassu wa abdaluhum da mafi falalansu eh za a duba za abin da ake kira adami shine wanda alkhairansa suka fi sharri da yawa idan wani zai zo ya ji adalai ko wajen shi da adali ai adalai aka ce guda biyu ai kaza ai ba annabawa aka ce wa adali kuma shine wanda ya kwatanta alkhairin sa ya fi sharri da yawa ko da yana da wani girman shi ake kira adali wani zai ce ba za a taɓa samun adalai ai Allah baya haka gaba ɗaya ba za a taɓa sa wanda za su ga wata ba kenan ba haka ake rige ba intaha la yuriya al-qada an-nisa to ga wani hukunci kar a sake a dora mata wato harka alƙalin i malai ya da Ali Bakarata saboda da yasa akan ta hankalta ma ka sani emotionally mace take hukunci yanzu ka je ka ga wanda aka ba hukuncin zaka ga wata aka ce an dora ta ta zama alƙalin saboda asali ya taɓa rabin nan ta duk wanda aka kai ya yi rabin to ya shiga uku wallahi ya shiga uku yana zuwa to ya shiga uku hukuncin da zaka yi masa ya gara kuransa ana bi bakarata ya ma sunan sa abu bakarata kun ga wannan zabun ba ba danta mawuri bi da kare da jeji ba taɓa yin wani abu bakarata ba kariya ne babu shi nufai ubin al-harith ko kana yace laqad nafa'ani Allahu bi kalimatin ayyamal jabal hakika Allah ya amfana da ni da wata kalma a wato kwanakin da aka yi aljabal me jabal sabani tsakanin wadawa daga aljabal din za ku rike kawai in kana so ka rika rikewa raƙumi tsakanin wadawa da rana ila kawai shine sai ka tuno cewa ita ce akan raƙumi har aka je hoda sirrin kuma asab sahu biyu shi kenan in ka rike wannan za ka ka daina rikicewa sahu biyu tsakanin muawiya da Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu ma to shine kawai to dai dai um anna farisa lamma balaga annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da annabi ya samu labari lamma balaga annabi ya ji sama maqul bihi mansu ko yayin da annabi alaihi salatu wasallam ya samu labarin cewa anna farisa hakika mutanen faris mutanen iran tada mallaku ibnu da kisra sun tsora shine mallaku mallaku ibn da kisra sun dora yar kisra waye kisra sarkin wannan lokacin nawa na faris domin taitin ne kamar da muke faɗa faris am kisra kaisar firauna ko firauna gine din sarkin misra kisra kuma din na ina faris kaisar ba rum an gane to shi ne ya kamata ya lami da adamawa har yanzu duk wanda yake adama za ce lami da adamawa shehun Borno sarkin Kano to wannan shi ne wannan kaga duk wanda ya aure ya jira da sarkin Kano ko yawa to wannan tafin ne duk wanda ya aure aure da kuke ji ai ba junan sa bane tafin ne kawai an yi fara'ila da yawa da yawa kawai amma ya buja hara sai a ce fir'auna Musa fir'auna annabi Musa shi ya buja hara labarin da ya fi kowanne ami yawa a Qur'ani to sai ce kaga ya samu labari annabi ya samu labari cewa sun tsora da sarkin Kisra ya rasu kawai sai suka tsora sai suka tsora yarsa hadisin nan mun biya bulugul maram shekarun baya kare yake sai annabi yace lan yufliha qaumun ba wasu mutane da za su taɓa rabauta kun ji din nakira domin wasu na tawilin sai ai iya mutane shi sara aka ji a lan yufliha qaum ba wasu mutane da za su taba rabauta wallau wanda suka tsora wato jagoranci wa al-imaratu kubra ma ake nufi ba kubra ba imra'atan suka tsoro da mai annabi ya ce ba za su taba rabauta ba ba ta ba mu lura da mun ji adabul babi na daban wa alƙali yaji wa alƙali an yi ajila bainal khasmaini ila habibi wajibi ne wajibi ne wato ga alƙali yayi adalci tsakanin masu rigima guda biyu ilahi ne Allah anan wajen kallonsa kar ya hararu wannan wannan kuma ya saka man fuska eh wannan jini da magana in ya tashi kada da rabe mana baki wannan kuma ya yi mai jini a yadda ka bar wanda ya magana to shi ma wannan ka kyale wa majlisi da gurin zama yadda ake zuwa a shiga wannan dan koridor a tsaya shi wannan kaka ba shi kujera wannan ka hana sai dai idan suna yin wani abu idan tsoho ne ya tsoho ana ba shi kujera sai baba zauna ba komai wannan eh ba komai duk da alƙalin da yake akwai girmamawa tsakanin ka da na gaba da kai akwai wani ina sauraron ina kallon jara a sarki yola alƙalin sarki yola wata rana yana yi ga ko wanda ya zo wanda tido tsohon ba ba zuwan sa ba tsohon malami ne a ligar yana yi dan wani kes ne haka na wani sarkar yayi wasu maganganu waɗanda maganganun sun yi zafi sai zargi wanda ya ce da shi baba a girmama wannan shekarun da kuma karantarwa da aka yi yace amma wannan kalmomin ba ba a faɗin zana wane mutum eh wallahi sai da daga girmamawa ta ƙarara sai dai gaya mana cewa ba a faɗa wannan kalmomin kan an fahimta da kyau ko saboda ko da yake akwai ladabi akwai ladabi za a baka ladabi to lallai a kiyaye an gane ko yau da haka wannan ji ne to sai ce a wa majalisi da gurin zama wa dukhuli alaihi da shiga gurin sa shiwa azamiri yaudu ila man ila alqazi am ila shi ne kara ai ba ku gane ko me nake nufi ba cewa wa dukhuli alaihi alaihi din jawayi shi ne tambaya ta kawai ai shi ne da ba alƙalin ake faɗa yanzu na kalla da ba shi ne ake magana cewa in zai shiga gurin mai ƙara ko kuma in mai ƙara zai shiga gurin da shi ne kawai tambaya ta idan alƙali zai shiga gurin mai ƙara kaga a wannan karatun abu abin da kuka faɗa haka yake kowanne amma a wannan karatun ana magana akan shi alƙalin domin su aka yi adabul qadi ladaban alƙali ba ladaban mai ƙara ba shi za da wannan tambayar shi za ga ayin qur'ani yace za ku ji ba ku ji malaman tafsirin suka zo ana tabbara da shi a ce azamiri ya ulu ila akraji mazkur ko abadi mazkur domin yana taimaka ka fahimci qur'ani sosai ka gane lamirin nawayi ana bin mali al-huzayli kamar haka al-huzayli qala kataba umar bin khattab ila abi musa al-ashari ya dan uwan ne dawa kuma kaga ya bashi gwamna ko eh cewa ya rubuta abdullahi bin kaisin wasiqa amma ba da yake bayan haka fa innal qada'a faridatun muhkama ka sani cewa shi alƙalanci wajibi ne wanda yake muhkam wanda yake a wato hukuncin sa addini yake wa sunnatin mutaba'a kuma sunna ce a barbi fa faham amma baka fahimta cewa idza udiya ilayka cewa idan aka udiya ilayka aka kawo ba tsara ke nan ko yawwa sai ce fa innahu la yafa'a takallumun bi haqqi la rafaza lahu ka sani cewa ba wani amfani ga maganar da take ta gaskiya wanda ba za a zartar da ita ba in Allah ku je su bayan Allah nan ki ina abin da the labor of heroes was shall never be in vain wallahi tallahi akan zaba na wuta tabbata su ne na farko ala gaba da bala kafin ka zo kan su da dole da tabawa bare da sun nan da azubi saba annabi kenan shall never be in vain haba ko kuma ji ne nabi yazo habban zai kama addini a banza wane mutum wane mutum addinin nan da kake tariyawa gaba daya su suka kawo ba shi biya zama a banza a walaula humu ma kana fil ardi muslimin walaula humu kadat tamid bi ariha yace walakin rawatiha wa autadiha hum walaula humu kana zalama bi ariha walakin humu walakin humu fiha bujurun wa antum eh a gaba albadr bujurun wa antum eh cewa ranar zalama bi aliya duniya ta zama ta yi duhu da kowa da yake ciki ta yi mana duhu amma walakin humu fiha sai dai sun zabai a cikin wannan duniyar sai yake budurun sun zama kamar wata tsallara wata hudu da yau a ga yau sha biyar ka je kan inda ba wuta ka ga yadda wata yake da haske sai ne budurun wa aljumu kuma da taurari ulaika ashabun nabiyyi wa ihu eh walaula hum ma kana fil ardi muslimun walaula hum kadat tamidu bi ahliha walakin rawatiha wa autadiha hum فلولا هم كانت ظلاما بأهلها ولكن هم فيها بجور وهزم ابن القيم كنا مالا أبا مالا to wannan shi ne to sai yake um kaga sai sai yake amma cewa ba ba ba wato wata ake cewa wai da muguwar rawa gwara ita yi wajin bainan nasu ne wajinka wajin kana da daidaito tsakanin mutane a fuskar ka eh kamar yadda muka faɗa ɗazu ba da san wannan ka saka masa fuska wannan ka murtiki wa majlisika da gurin zaman ka wa adalika da adalcin ka hatta la ya asab da'if min adalika har ya zanto mai rauni ba zai rika ba zai samu rauni daga wani ba adalcin kai ana shigowa ya ji cewa shikenan na shiga uku domin ya kun gaisa da wanda ya kasa tsara ya haka kwana biyu ba aika shi daga nan ka samu matsala da ba kana da tejewa da irin abin nan na abokai wallahi kai ka san dai ba zai daure shi ba shi ke nan zanje ya tinye ma bibi to kuma ka cigaba da Allah ya ina ga ba ba abin da za a yi hanya za su dauko wanda za su ta sawa sai ka gaji wallahi sai a shekara biyar ana tafi akan filin dubu ɗari hudu da mutum sai ka gaji za ta Allah ya yi shi kenan su da ma yin ce lamba gidan sai Allah ya wani abu take musu suna ganin ba kowai bane ba su san girma alaihi sallahu bi kafin abda ba ba ta yi ba ki farka ko yace wala yadba al-sharihu fi hajjika haji wala yadba al-sharihu kada madaukaki ya rika kwadai fi hajjika ya rika kwadayin al-hayy shine zalincin ka eh ina hayy zalincin ka kada ya kwadayi domin ya san kai a zalimi ne to kada ya kwadayin wannan abu obekar yawa to na gani yanzu sai ce ismu man alafa ala yamini fajiri fajiratin zulmun wanda ya rantsuwa akan rantsuwa to akan rantsuwa ta fajirci ne yadda da abiya mala dan ya yanke dukiyar wani kawai ana Abdullah bin Mas'ud kala kala Rasulullah na tallake afwan eh na yi tallake ai ban kula ba wallahi oho ko me nake ya fi da lake ko wa yarumu alayhi akhdhu rikwa rikwa ana cewa rajwa ko al-rikwa wa yarumu alayhi akhdhu rikwati wal hadiya to bayan Allah haramun ne kana wannan matsayin ka karbi rajawa ko kyauta ba a karbar rajawa ko kyauta kun bayyana da kyau ko kun gane ko yawa ba a karbar rajawa ko kyauta in ka riga ka je wannan matsayi to annabi ya hada ana abdullahi bin amr radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la'natullahi la'natullahi ala raji Allah ya tsine wa kabar kenan Allah ya tsine wa mai ibada rajawa wal murtaji al raji wal murtaji mai ibada rajawa da wanda aka ba rajawa gaba ɗayan su kai da ka bashi da shi da ya karba duk Allah ya tsine musu وانا ابي حميد النسائي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هدايا الامال غلول kunji kyauta ta ma'aikata gululi ne kwanje eh kwarai kuwa um wa man yagluli ati bima galla yawmal qiyama ai dama dama tun da kaji ya rudi musamman shi ka gaishe security ne sai an gani abin da ake magana ne za daji ba ka ba abin da mun sha wannan maganar ba ma so ka tsaye da mu sosai a gurin misali idan duk aikin da ya zanto dama aikin ka ne idan ka yi wa mutum ya baka wani abu ka ci haram ka fahimta da jogo domin an ɗauke ka ne fa ko su wannan abu ka fahimta yanzu zai zo ya baka wani abu to ya baka cin hanci me yasa da bai baka ba ko da bai san kana da bukata ba ka ban je ni to shine illa shine illa abinda ai kaga annabi alaihi salatu wasalam wani ya tura wani ya karbo zakka da ya je karbo ya dawo da ya ce gashi sun bayar wannan kuma sun bani sai annabi ya ce ni za baka zauna gidan iyayenka ba kalmomi masu tsauri ya faɗa ni za baka zauna gidan mahaifinka da mahaifiyarka ba ba ka haka annabi ya gaya masa ya ji nauyin abu saboda annabi zai je gaya min magana ba daɗi me yasa wa wannan ta bai tilmani ce ga ta wannan kuma bani akai me yasa da ba ku baki ba in dai wani aiki ke in haka kawai ne ya zo ya baka kyauta wannan da wannan ka fahimta haka kawai amma idan kuma kyautar ba ita ba idan kaga cewa wato a me yake cewa da neman iri kyauta da neman iri yake yi ba za ka karba ba in dai kaga akwai manufa in ko haka kawai ne ana wani yanayi ya ga wannan ma'aikatan gurin ya kamata a rinka dan tallafa ya ba ka ba wani abu kai mar ba kuma wannan aikin da kai dama ana bin wato aikin ka ne ko ya baka ko bai baka ba sai kai shi ne aka haramta ba na'am eh yawa to shi kenan ka ji yadda magana take in da ya riga ya sa wannan kayan to yanzu aikin gwamnati ne ka ji ko to wannan ba tsabar wara'u ne tsabar wara'u ne saboda wani wani ba zai ma ba sai don wannan rigar ka fahimta saboda rigar yana tunanin yau da gobe kar ya zo wata ran nema alfarwa ka kima shi ne illa maganin barkar a fara eh amma kaga wannan matsalar da ake wani barin ga ma misalin wani da kika ji ba me me yi yaran babu dina a baki ina ba da labari wata rana sun to a hanya sai wani mobile kawai sai tare da akan ya tare da ban ya ba da price sai shi ba zai bayar ba sai kawai ya fito ya ce sai ya yi sakin kowa har da mata kuma ibn yafan wai yana wannan magana sai shi wannan sai ce wallahi ba zai yi ba da ya zo kansa sai ce lai misat marshal don tafi ya fara duk abin da zai ya nuna ba ya fara zanin wato damar right ɗinsa da ya gaba ya ce to koma can sai je kan wani tsoho irin dattijo ne wanzami ne kasuwa da magungunan gargajiya baya jin hausa eh zazzake mata ka haka ce kai ne haka ya gaya masu shi wannan din yace dan me kai ba ka baka san manya ba yace baka ga yace me yadda zaka rika juye maka ya sai yace masa wannan abu me yace kai baka san traditional medicine ba wannan traditional medicine kuma kai baka san manya ba kai baka da iyaye to sai can sai wani ogan da ya hango suna wannan abin sai ya kira shi me ya faru sai ya gaya warke ya taso yana zuwa shi kowa ya koma cikin mota yayi kai masa fara akan me yace kuma dama jira yake ya zo kan matan ya ga zai taje su yace wallahi da ji inda karfin da ya kare to kaga irin wannan ne kai tsaye idan ka san cewa zaka iya kwatar yancin ka amma cikin daji ne za su iya kashe ka kashe banza sai ka wasu kai Allah ya isa abin da ba a so ka bayar da idi nafsi cikin dadin rai a wani za ga ba ma a tambaye shi ba shi zai bayar shi ne ba a so amma kaga mutum idan zai iya hakuri ha kashe shi to yayi shahada in ba kashe shi ba kuma ya ya bayan to shikenan wannan su da Allah na'am time of hmm. Hmm. na girma wa bako eh to kai ma bako ne farai kuwa yanzu kaga na taɓa ba ku misali anin mala abu da malam muktar wata rana ba zan faɗi sunan makarantar ba irin makarantun nan wanda suka yi shura ka san ranar ingilishi da mara abba malam ai har so ake akai mutum sai aka tura shi wata makarantar a nan a gefen nan wanda za ku ga makarantu ne da akan titunan nan na manyan titina sai ta yi jura makarantar wajen cin jarabawa sai aka yi ranar ruwa ya duka saboda ana ruwa ranar za a ingilishi yana zuwa wallahi ya ce mu ya ce wallahi malami ko nera sun ba ba su ji ke ina zuwa kafa a ka jarabawa nan principal din ya zana office ya ɗauko rafa ta dubu hamsin ya ajiye mun sabon bikar sai ya ce wannan na ne in ya muri ne dawa ba dan irin kabilu ne ba almi ne na me wannan ake maza ayi a sai ce ɗauki abin ka ce a lokacin ni kai na raga Allah ya jarrabe yake wallahi ko ne ra mutum bada ita yake ya dauki in dai wato yake yana ta cewa ai kan ai haka ake yi in ba ba ka so ran da ya bai ka dauki yake wallahi haka sai abubuwan sa gaba ɗaya ya fito yake shi ne biyar bai karba a cikin makarantar nan Mala Umar Hafiz abokin mai zuwa yana interview a makarantar nan shi ma ta bai ma a wata makaranta shi ma da yace shi ba ko ko babu a cikin jirga yace masa kun san me nake so da ku shi abin da yake yace ku rike kudin ku yace amma abu dai nake so da yaran ku duk hadda amsar da zaki kar su bari da gan kawai abin da yake kenan yace ku je ku ta zata amsar ku amma kar a bari ku gani eh yace ba ya bukata komai yake amma wallahi ji wanda ya take da kama jera za ta hauka yace ni ba zan ga mutu amma ku ku je ku da ji yanda za ku yi kasu ku take in kama wani yana za ta hauka shine kawai faratin Na'am eh shine kaga wani a zauna lafiya cewa kar ku take yake wallahi haka haba ai dabaru a ce an kama abu da zai ji ai azumi an bai kaza ya ce shi ba ba kaza zai ba to akwai irin wani abubuwan sai Allah ya duk lokacin da kake kai na Allah ne ko to sai Allah ya gwada ka a wannan ranar cewa kai na Allah ne to sai ya gwada ka na taɓa ba ku misalin wani gwani namu da ya ce za a yi da shi su goma aka zo kowa ya iya daya na ɗaya na biyu na uku aka zo sai wani sakatare ya ce to shi kenan ba za a yi ƙuri'a ana sa ƙuri'a ne ya ce to shi ya dogara da Allah gwani yana cewa dogara da Allah da aka karkada abin da zai tsako na goma yake billahi alazim bazan ba aba aba ramba kai baka ce ga dogara yace billahi alazim bazan ba to kaga ba je ko ina ba Allah ya jarrabe ka sai daga baya wani da ya samu na ukun saka da yi dukiya ban masara to irin wannan ne duk inda kace kai na Allah ne a hasiban nasu an yi tura ko an yi kulu amana wa hum wala qad badanna alladhina min qablihim bala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala sanan sai Allah ya rairaye wala yuwahhita Allahu alladhina amanu wa yamhaqa al-kafirin liyamiza Allahu al-khabitha wannan duk ne ayoyi sai Allah ya gwada ka wallahi ji an wari Allah ya dakatar da mu abubuwan da muka faɗa dai Allah ya ba mu ladan sa annan muka kuskure Allah ya yafe mana wannan um wannan tabbayar jin akwai wata togaciya wata togaciya ne dangane da zaben mutane um ga mata musulma yan takara a tsakanin yan takarkaru mazaji da ba musulmai ba da wannan tambaya intelligent question ce amma gaba da ya tura manyan malamai yawa amma abin da yake wanda zai iya fito ma a fili abin da suke kafa hujja da shi ne walan yaj'al Allahu lil kafirina 'ala al mu'minina sabila ita yanzu musuluncin da ne danne kafirtin wanda yake koda na musulmi kun fahimta ai za mu zo ta gaba a wannan babu alƙalancin inda yake magana akan cewa shedin da za a ɗebo sai ce a ɗebo mata shedu a gurin shedu abubuwan da suke tabbatar da mutum hukunci yace akwai confession akwai kuma shedu to da yazo gurin magana shedu yace za a samu da biyu idan wannan zinata kuma guda hudu to sai fara kawo cewa idan ba a samu namiji ba kaza yayi magana za mu tattauna kaji mai zuwa akai to amma anan abana da alil muslimin kalmu dini wanda ke kawo wannan suna tsokaka musulunci ta ne akan larura yanzu larura ce ta sa za a yi wannan amma inda da musulmi zai rufe wanda ke ya bi da shi kuma saboda ne lan yubli a qaumu wallahu amrahum mur'atun wallahu a'lam wallahu a'lam sannan shin wata hanya ko hujja za a iya amfani da su ga waɗanda suke rajin kare mata feminist kenan feminism dangane da irin waɗannan matsalolin wanda suka kebanci mata a jagoranci da kuma alƙalanci da ire-irensu a cikin ƙasar da ba ta musulmai ba kaga wannan shi ma kamar wato shi ma yana buƙatar ko shakka babu gogayya sai zan so a ce wannan tambayar da tawajir kaiwa ƙwarai kuwa yana da kyau a ce kamar da tawajir misali amma wasu abubuwan za ka iya cewa sun fito a fili wasu kuma sun ɗan buya domin cewa kai wata hujja ko kuma hanya za a yi amfani da su ga waɗanda suke rajin kare abin da za a kawo kaga jin malamai duka jumhur na malamai suna kan hadisi jumhurin malamai ina ji a tsakanin imamu abu hanifa banda abu hanifa imamu malik shafi imamu ahmad gaba ɗaya suna kan hadisin zahirin sa karara da sauran malamai kuma duk da ba kan cewa lan yuziya qaumun wallau amrahum imra'atin to saboda haka magana da aka samu shahada ce wanda za a iya cewa abu hanifa da wasu daga cikin tsararrun malamai da suka dan dogara da cewa za a iya ba ta jagoranci na wani bangare na wani bangare ba ce da wato ba imara amma ba kun bayyana da kyau ko ba imara amma ba imara kubra ba ita ba sai dai misali a ce abin da ya shafi famanan sakatare kwamishina ire-iren su kun bayyana amma ban da gwamna wanda zai zama kaga ai gwamna yanzu gaba ɗaya mu na bawan citizen ne ko ba haka ba amma za ka dora ta kwamishina ko wani bangare daga ciki ita ma sai da aka yi ita irin wayannan malamai sun ce za a iya amfani da ko shakka babu a matsala karkashin wannan kan feminist feminism kan suna rashin kunya iri iri suna rashin kunya iri iri an fahimta da kyau ko saboda haka malamai hatta wanda suka ce ba za a yi ba sun yadda za a iya ba ta jagoranci amma wanda yake ba wanda za ta ta zama alfa da omega ba me yasa suka jire ta a ta ce alƙalanci saboda alƙalin ne yake ba hukunci an gama wasu kuma kace za a iya ba ta hata alƙalanci saboda idan kika ta yanke ba za a yi garkar da hukuncin kika ba sai gwamna ya sa hannu shi ne maganganun da suke kawowa an fahimta da kyau ko ku sani dai matsala ce ke lafiya amma imara amma ra'ayin su cewa kar a ba mace ta yi wato imara kubra ya fi ƙarfi kuma idan irin wayannan ne duk wani mafiya yawanci ire-iren wayannan ai mafiya yawanci hukunce-hukunce za ku ga akwai wani dalili da aka dogara da shi sai dai dalilin zai iya zama ba da ƙarfi bane idan da irin wannan kowanne abu a ce dan saboda yana da dalili kai amfani da shi to komai zai zama har ba kun abubuwa komai kana dalili ke shi ne amfanin magana rajiha da marjuha wani zai iya kawo magana amma ba ta da ƙarfi kun fahimta da kyau ko yawwa wani ya je kawai ɗauko magana kawai ɗauko ta ya ce shi a yanzu akwai wanda suka ce wajen ganin mace in kare ganin mace lokacin da za ka aure ta sai ka ga komai za ta kun ga ana kawo wannan magana ai ga da manzuwa ce ba ta da dalili yan zahiriya ne cewa sai ka komai za ta kaga wannan ai ko ba ce ta barna da za ta buɗe barna ka ji malami suna magana ta ba a bi ta kanta saboda ne an kawo ta amma ba ta da karfin da biyu kun fahimta da kyau ko ire-iren wayannan wannan tambaya ce mai kyau kwarai da gaske Na'am. Itikafi yi ne? Dami? Waya, yaushe ne? Ai lokacin da ya zama larura kawai. Ka fahimta? Wayan larura kuma kaga zai iya kira gida ya ji me ake ciki. Larura ba wai ya ce buɗe ta kallon Facebook ko social media ba. Wannan ya je kawai ya taɓa hutawa ne. shakatawa ya tafi ai muna tunanin yanzu sati mai zuwa za mu yi za mu duk da nan ba ji za mu biya ba amma muna ta tunanin yau da zan kuma duba injiniya na sa a buga wannan littattafan ban san me kuka yanke ba magana littattafan mu za mu buga ko da guda ishirin ne na yi man magana kafin mu zauna in Allah ya sa kuma an samu wata damar sai a ƙara yau ne wannan rauzatun sahibi na da shi za mu biya gaskiya na shiga kasuwar yau na gani da taban jiwon mun biyan yawa amma wannan da aka samu din za mu kokari sai mu nemi wani kuma da muke gani bi kuma mu san ilmi musamman da ya magana akan wato sallah mun yi iya wuraren shi ma da wannan amma abu wanda na gani a wanda aka turo ya dan kayatar da ni cewa kwarai da gaske za mu ga yiwuwar ta kai to Allah ya dan muka zo a matsalolin azumi kafin sama ai za mu tattauna insha Allah amma dai ka sani cewa shi da larura ba haka kawai wace larura wallahu alam akwai malam gawo dan na gan shi yazo satin da yake ma yaje ina ji ga kwana hudu ko biyar ko bai da su da su um bai da su bayan ji akwai yan uwan su um Yakubu Bolin da Ibrahim da Allah ya mata rasuwa satin da yake kai dan ya zo a baya muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yaje mata akwai da jiya da aka yi da dama muna roƙon Allah madaukakin sarki waɗanda suka rasa Allah ya ji kansu da gafara masu rai kuma iyayenmu da malaman mu Allah ka kara musu lafiya da tsawon kwana muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da tsohon sa madaukaka zaɓi da yake tinkarar mu na gwamna Allah dan ki sarkarin sunan ka alƙawi wa al'aziz alƙaharu Allah ka ba mu waɗanda za su zame mana alƙairi duk waɗanda za su zama mana alƙairi ko muna son ko ba ma son Allah ka tabbatar da su muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa fitintunu da ake tsoro Allah ka ije Allah madaukakin sarki ka zaunar da jihar mu lafiya da kasar mu lafiya masu neman kasar mu da jihohin mu da tashin hankali Allah ka san su Allah kai mana magani marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa waɗanda suke mana wasiya da addu'o'i na alkhairi masu neman aiki da sana'a da karatu a makarantu Allah ka taimake su muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba Allah ka shiga lamarin su muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa matasan mu Allah ka shirya mana Allah ka dora su hanya wani daidaiya da abin da ya fi karfin mu Allah ka fi karfin sa اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم آمين